ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا بقوي أكنكو منا بقوي قوة الربيع الثاني jira annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 wanda ya dace da 29 ga watan tara shekara ta 2025 muna ci gaba da yin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratun nisa mun tsaya jiya daidai aya ta talatin da shidda yau kuma za mu tashi kan aya ta talatin da bakwai Allah ta'ala ce allazina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahum Allah min fadli wa a'tadna lil kafirin adaban muhina Allah mai girma da daukaka yace wato mai takama mai kuri mai alfahari su ne waɗanda ya bukhaluna suke yin ruwa wa ya muruna nasa bilbukhu kuma suna umarnin mutane da yin ruwa wa ya tumuna ma ya tahumullahu min fadli kuma suna ɓoye abinda Allah subhanahu wata'ala ya basu na falalai shi wa atarina lil kafirina adaban muhina tabarai kuma mun yi masu tanadin azaba mai wulakantarwa malam ya ce wani ya za zammahun bai kauli don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya zarge su da faɗashi nan ne ku? alladina ya bukhaluna ayyam na'una su ne waɗanda suke hana ma'alaihim abinda yake wajibi a kansu min al'ukukin wajiba na haƙoƙi waɗanda suke wajibobi a kansu rowa shi ne mutum ya hana abin da yake dole ne a kan shi kamar mutum ya ci da iyalin shi kuma yana da halin ci da su ya bar su da wahala ya bar su cikin halin tagayyara kamar mutum ya bar uwayen shi a cikin halin wahala alhali kuma yana iya raba su da wannan wahala wannan dole ne dole ka ci da matanka dole ka ci da iyanka dole ka ci da iyayenka suna da bukata gare ka kuma kana da halin ka yi musu wannan shi ake ce marowa ko kuma mutum ya hana haƙƙin Allah subhanahu wata'ala da yawa jaba a cikin dukiyar shi na zakka sauran abubuwa kuma wato ihsani ne kyautatawa ne neman lada ne wurin Allah subhanahu wata'ala ko kuma kana da dukiyar da zaka badawa ba ku da masallaci unguwarku ko garinku wanda za ku salloli ko juma'a ciki kuma kana da halin ka gina to in ka ki ginawa kayi ruwa in ana da bukatar gina makaranta garinku babu inda za mutane za su gunna wa maza da mata yara da manya a koya musu karatun addini sai ka kama in ka ki kama to kayi ruwa saboda ya zama wajibi gare ka taimakon masu jihadi fi sabilillah in baka sa dukiyar ka ba abin ba zai yi ba in ka da dukiyar ka to kai ruwa ma'ana dai da abin da ya wajaba ga mutum yake bada wato sai a ce mai ruwa shine malam yace yamnauna ma alaihim min al-huquqil wajib suna hana abin da yake wajibi akan su na haƙoƙin da suka wajaba gare su wa ya'muruna an-nasa bil mukhr kuma suna umarnin mutane da yin ruwa bi aqwalihim da maganganunsu wa af'alihim da aikinsu suna gaya ma mutane suna jan hankalin mutane su bar ballata dukiyarsu su bar ballan dukiyarsu bar kashe kudin su ga ga abinda in ya teba zai dawo ba wani karar zai gaya ma wani karar ga hili zai gayin cewa ka bar bata kudinka waɗannan malaman ka bai masu duke kama gaba dai sai ta kare wani kuma zai gaya ma ma ga mahita wadda za ka bi ka kai zakka shi haka yake yi yana gaya ma ga yadda yake yi sai ba ka yi gida zakka ta karato sai sai kaddarori kawai yaran Allah ma ya san dai babu kudi ga hannun shi babu kaga umarni yake yi da rowa umarni yake da hana hakkin da Allah subhanahu wataala ya wajabta a cikin wannan dukiya ba ya da kyau ko kuma da aikin shi tunda ba ya ba ya badawa me yake nuna ma kai ma kai ba sai ya gaya ma ba aikin shi na hada haƙƙin Allah subhanahu wataala da yake cikin dukiyar da Allah ya bashi to aiki ne da yake nuni da umarnin da yake baka ta hanyar aikin shi kamar yana baka umarni yana cewa kai ma ka kai duk da yake bai bude baki ya gaya ma cewa kaka bada ba yasa Allah ta'ala ya zargi ire-iren waɗannan masu hana ainihin haƙƙin Allah subhanahu wataala a cikin dukiyarsu Allah subhanahu wataala ce wala tuti kullu halafin mahin amma zimma sha'in binami manna'il lil khair mu'tadin athim Allah ta'ala ce mai yawan hana alheri kaga yana cikin waya murunan nasa bil bukhl mai yawan hanawa ga alheri kakka mai da kakka mai biyayya in yace ma kakka yi alheri kyale shi kawai shi ya baka dukiya shi ya baka kudin kyale shi kawai wannan ba ya so ya gama da duniya lafiya ba ya so ya samu gida aljanna ta hanyar dukiyar da Allah ya bashi rabu da shi kawai ko ko mace ya baka shawara iyali kuntata masa ake ka kuntata masa ka yalwata ba kanka ka kuntata masa ka yi da kudin iyali wani zai gaya ma matan ce mata an kana sakan masu wa kana sakan masu ki game da dukiya ba ta kaza ce in ba ba su ba za a ba su ba ka dama don mai don mai ake neman kudin ka ba su da ranka su ci kana kallo ana wadaka ana shan daɗi kana jin daɗi ya fi sai bayan ba kana kana can ƙasa su kuma suna nan suna shi gara a yi gabanka ba a yi cikin mana yake kana kabari ba ka san mana yake a yi gaban idanunka yahi kai in aka yi ba kanan kaga ba ka da lada dan kai dama tunaninka ba za ka yi ba wani kenan su suka yi abinsu suka yi shagalinsu in sabon Allah ba ne ka gare su ne za samun laifinsu amma da ranka kana yi musu kana ciyar da su kana taimaka musu kana ciyar da su dadi Allah na baka lada to Allah ta'ala ya ce hukumi wanda zai maka umarni da cewa kakka ba da alheri kakka kyautata kakka gyara ma iyalinka Allah subhanahu wataala ya ce ka mai da me na yi wani yana yi Allah ya samu dace ba Allah subhanahu wataala ya ce kuma ويكتمون ما آتاهم الله من فضله kuma suna ɓoye abinda Allah subhanahu wata'ala ya ba su daga falalashi ai min ilmi suna hana ilimi suna ɓoye ilimi allazi wanda ya tani bihi dalluna batatu za su shirye da shi wa yastarshidu bihi aljahiluna jahilai kuma za su samu ilimi su waye kai da shi ko kuma sai su ɓoye ilimi yana da amfani ka ɓoye shi yana daga cikin ɓoye ilimi ka ce ba za ka koyar da shi ba sai an biya ka nawa za a biyan ka ɗan adam da mantuwa yake kai ko dala ba ka kashe ba wurin neman shi kyauta ka koya maka shi saurin mutum yake ce da zanki kyauta ka baka shi kyauta ruwan Allah amma kai ka ce ba za ka koyar ba sai an baka kuɗi ka koyar ibada ce ibada ba a neman duniya da ita ka koyar dan Allah in duniya ta zo maka bayan koyarwa dan Allah kaga wannan wata falala ce daga Allah ga lada ga duniya in ba ta zo ba kuma dai da ma ita duniyar nan barin ta za ko ma ka same ta dai ya za ka kamar ta saboda haka wato tun da farko ma ka tsarkake niyyarka a wurin karantar da mutane da yada ilimi domin Allah subhanahu wataala al-ilmu ibada ilimi ibada ne domin Allah ta'ala ya umarni da a koye shi kuma ya umarni da ilimi manzo Allah ya ce khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu mafi alherin ku wanda ya koyar da al-qur'ani bayan ya koya kaga an koya maka kai ma sai ka koyar kuma shi ilimi yana karuwa ne in ana koyar da shi yana ragewa ne in ana koyi shi in ba ka koya ma kowa lahi ragewa yake me yasa za ka samun malamai waɗanda kullum aikin su kenan haka kullum karatu na cikin kansu to ga littattafai ma ga sanan da yawa cikin kansu tafsirai da yawa sun harnace hadisai da yawa littattafai manya su bukari saboda kullum koyar da su suke yi saboda ilimi karuwa yake in ana koyar da mutane yazidu bi kasratil infaqi min wa yanqusu in bihi kaffan shadatta yana karuwa da yawan koyarwar da kake yana ragewa kuma in kai ruwa da shi ba a ruwa da ilimi saboda haka suna koyi abinda in suka gaya ma mutane batattu za su zama shirye jahilai kuma za su waye kai za su gane addinin Allah da shi amma sai su koyi wa yaktumunahu anhu sai su boye wannan ilimin daga barin su mun san irin kuma narkon azaban Allah da Allah ya tanada ga dukkan mutumin da ya boye ilimi ba ya karantar da shi الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون الله تعالى يقول للي ودن نسكي قوي أبن مكا سبقت شراء القرآن نشريع باين كو شريع تابينا ga mutane Allah ta'ala ya ce waɗannan mutane Allah ya la'ance su kuma masu la'anta ma suna la'anta su in kana koyar da ilimi Allah na maka addu'a mala'iku suna ma addu'a tsuntsaye na ma addu'a ba za la ce ka haƙi bayi ma cikin ruwa suna roƙa maka gafara wurin Allah subhanahu wa ta'ala akwai abin da ya kai wannan to dan kana malami ba za ka samu wannan ba sai ka zanna kana koyar da mutane saura ce dan baya da kyawu mutum ya koye ilimin shi babu in ba haka ba me yasa ma za ka koyan shi ilimi ba ana koyon shi don mutum shi kaɗai ba don al'umma ne gaba daya zala ya ce fa wallahi la'an ya di Allah bika rajulan wahidan khairun naka min umrin na'am wallahi Allah shiryar da mutum daya saboda kai ya ba alheri gare ka da duniyar nan gaba ɗaya da zaka samu kaga wannan mutumin in ya shiryu zai shirye da mutane shi ma ko da shi ba mutum da ya shirye duk lokacin da ya ibada sai an baka lada saboda kai ka dora shi bisa hanya ta kwarai da baka koyar ba ka samu haka ba za ka samu ba saboda kenan ba daidai bane mutum ya koyi in aka kira ka ka zo ka karantar da karatu je ka karantar dan Allah in an tambaye ka nawa za a baka to sai ka faɗi baka ce to nawa za a bani kakka kakka yarda ka bata ladarka domin ibada babu kaman ibada ilimi so da shi ilimi sai da shi za a san komi ba in ba a san ilimi ba sanin Allah ba da alama annahu la ilaha illa Allah ka sani cewa sai ka sai ka sani sai ka nemi ilimi sai ka je makaranta sa'annan ka san cewa lalle babu abin bauta da gaskiya sai Allah in ba dan karatu ba ka san Allah ba za ka san Allah sanin da ya kamata ba sanin da ya kamata shine ka kare ta Allah da ibada to ya ne za ka ibada ya za ka yin tsarki sai da addini ya gwada maka kaga ta hanyar ilimi ya za ka alwalla sai da addini ya koyar da kai ko ya za ka sallah ya za ka azumi amma Allah subhanahu wataala yana nan sanin shi na cikin jinin mu duk kowa ya san Allah to amma ya za ka bauta mishi bayani yadda za ka bauta ma Allah ba sai yi karatu ba sai yi karatu ake ganewa ba za ka san rakawoyin sallah ba in kayi in kayi ruku ka taso ko ba za ka taso ba ruku'un ma ba za ka san shi ba dole sai da ilimi dukawai ba sai da ilimin qur'ani ake gane ruku'u ba da sujuda ba da tsayuwa ba da addoyi ba to duk sai da ilimi ake sanin wannan saboda haka ba daidai bane mutum ya koyi ilimin da Allah subhanahu wataala ya bashi ya ta jiran sai ya samu wanda zai bashi makudan kuɗi ilimi ba a saye shi ba wanda ya saye saye ilimi ko ba wanda ya saye biya ka kuma duk mai neman ilimi ya sani dama Allah da ya duniya haka nan ne malamai talakawa ne talakawa ne ko kaga malami na jin daɗi talakari yawwa baka sai irin wahalar da yake sha kai dai kana ganin shi yana kyalekyale yana haske in dai malamin ne fa ko ba daɗi yake sha ba amma kai ne daga nesa kake kallon wancan malami yana jin daɗi haka Allah subhanahu wa ta'ala duk ko ina ne ko Saudiya ko saudiya malaman da ke jin daɗi dai suke da masu kudin da ke jin daɗi na can wace ba su kudin masu ba su kudin sun zama ɗaya da su ƙasashen laraba ba duk da yadda malamai suke jin daɗi daɗin bai kai na sauran mutane ba wadda haka shi ilimi haka yake haka Allah su bada kuma ba wa ilimi addini ba duk ilimi in mai koyar da karatu haka yake ko a ina cikin al'umma a wurin rayuwa moriyar rayuwa an baro shi baya ko ba dan komai ba Allah ya ka saboda in in ya samu irin rayuwa irin ta kowa to ilimin shi lalacewa zai Isa sai Allah ta'ala ya mace ya kunta ta mashi na muna fahimta ko da haka kenan abinda ya kamata kenan mutum ya in Allah ya ba shi ilimi to ya kokari ya yada shi domin Allah subhanahu wataala ya biya ka domin ilimi ibada ne in ka je kana yin shi ba dan Allah ba dan abin duniya ka kaba ka dilata wurin Allah su wala wayo runa kuma suna bayyana wa lahum gare su min al suna bayyana musu ƙarya ma yahulu bainahum wa bain al-haqq abin da ke shiga tsakanin su da gane gaskiya maimakin su karantar da mutane gaskiya sai su koya ma mutane ƙarya ita gaskiya sai ya boye ta fajaba'u sai suka hada bainal bukhli bil mali tsakanin yin rowa da dukiya والبخل بالعلم كما تكان روى العلم الله تعالى يا يبو منزن الله صلى الله عليه وسلم a cikin suratul takwir Allah yace manzo Allah ba ya yarwa da ilimin da Allah ya bashi Allah yace wa ma huwa ala al-ghaib bi dalil Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya ruwa da gaibin da Allah ya sanar da shi domin wahayi gaibi ne za a zo manzo Allah wahayi baka sani ba kuna tare mala'ika jibril ya zo ya mai wahayi ya tahe shi baka sani ba kaga gaibi ne mala'ika jibril na ta sai manzo Allah ce kun san me aka ce mana yanzu ga abin da aka gaya mana bai koyewa to kai koyi da annaba mana kan kai koyi da shedanu waɗanda suke neman ilimin su taskance su koyi su hana kowa shi saboda su mutanen kirki ya da ilimi suke yi kuma ilimin da suke yada mai amfanin mutane ba mai cutar da mutane ba wa baina sa'i fi khasarati anfusihim kuma sun hada tsakanin ba da kokari wurin samo makansa asara wa khasarati ghairihim da kuma samo ma waninsa asara duk sun hada waɗannan abubuwa wa hadhihi hiya sifatul kafirina waɗannan sune siffofin kafirai ana waɗannan siffofi gaba ɗaya na kafirai ne amma ana iya samun musulmi ya siffanta da su ba don yana kafirin ba sai dai saboda mai imanin shi ya rauni imanin bai kai kawo ba to da aka sai ya dauki wata siffa daga cikin siffofin kafirai ya zanke da biyantuwa da ita saboda yana ganin za ta hidda shi Allah ya kiyaye amma ne lalle waɗannan siffofi ne na kafirai boye gaskiya da yada ƙarya da yin ruwa da abin da Allah subhanahu wataala ya ce a bada wanda ya wajaba akan mutane to wannan siffa ce dabi'a ce ba ta mu'mine ba mu'minai kyauta suke mu'mini kyauta yake saboda bi saboda annaban shi kyauta yake manzo Allah ya fi kowa kyauta qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nas manzo Allah ya fi kowa kyauta to kai mabi mazala na ka samu ruwa annabin kana kyauta kai kana ruwa anya kana koyi da annabi ajiwa da nasi an sabai suna kamanta shi da wakana ajiwa da ma ya kulu fi ramadan hina yalqahu jibril manzo Allah yana lubanye ya linka ya linka kyautar shi a cikin watan ramadan lokacin da mala'ika jibril ke gamuwa da shi fa yudarisu alquran sai karatun qur'ani tare sahabi ya ce fala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ajwadu bil khairi min ar-rihil mursala yace wallahi tallahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi iskan da ke kadawa kyauta to saboda haka ya kamata ko hanyar ka ban ma baka baka abin nan ka kama hanyar kai ban ba ce kin kin din kake me za ka yi da abin Allah subhanahu wataala yana baka abin duniya ne dan ka dan ka biya bukata amma kai ta wahala ko ba ka biya bukanka bukata kai cikin wahala iyalinka cikin wahala wace irin rayuwa ce wani me za ka yi da abin shi dai abin nan kaga abukanka uwayenka kaga wasu kakanninka kaga wasu mutane wanda ka san sun tara abun batai da duke ta su kabari ba nan aka barka to da kai za a fara an kawo matasa ka da duke ka cikin kabari ai ni da ita ruwa ba ta da kyau Allah kiyaye bal ya za qala ta'ala shi yasa ma Allah ta'ala ce wa a'tadna lil kafirin azaban muhina Allah ta'ala ce lalle mun yi tanadin azaba mai wulakantarwa ga kafirai kaga kenan sifofin kafirai ne Allah ya faɗa ai kama takabbaru ala ibadillahi kamar yadda suka nuna girma da girman kai akan bayin Allah wa mana'u huquqahu kuma suka hana haƙoƙin Allah subhanahu wataala wa tasabbabu kuma suka yi mabari fi man ghairi a cikin hana wani su min al-bukhl na ruwa wa adam al-ihtida'i da kuma rishin shiriwa kamar yadda suka yi haka a hanahu sai Allah ya wulakantar da su bil azabil alim da azaba mai wulakantarwa mai tsananin radadi wal khizi da'im da kuma ainihin wulakantarwa da wamammiya fa iya zambika Allahumma ya Allah ka kiyaye mu min kulli su'in daga dukkan wani mugun abu ya Allah Allah ka hada mu da alkhairi duniya da lahira sai Allah ta'ala ya ce والذين ينفقون أموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا الله تعالى يقول والذين ينفقون أموالهم sai ga wasu su kuma ba su ruwa suna da kyauta sun sha bamban da waɗancan amma matsalar kuma su ba don Allah suke ba suna ciyar da dukiyarsu ri'a annasi dan su nuna wa mutane suna yi wala yu'minuna billahi ba su ba da gaskiya da Allah wala bil yawmil akhir ko ba su ba da gaskiya da ranar lahira kaji su kuma matsalar su wa man yakuni shaytanu lahu qarina duk wanda shedan ya zamanto abokin shi ne fasaha karina to Allah wata ran wannan abokin malai yace thumma akhbara sannan Allah subhanahu wataala sai ya bada labari kuma anin nafaqati sadira daga ciyarwa wadda ta hito arriya'in daga riya daga nuna ma mutane riya Allah ta'ala cikin alkur'ani wurare da yawa ya kushe ta ya bata ta yura'una nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila suna nuna wa mutane suna ibada ba sa ambatan Allah sai ambatan Allah dan kadan kuma Allah ya ce wa wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un azaba ta tabbata ga waɗanda suke yin ibada dan su nuna mutane suna ibada wani wuri kuma Allah ta'ala ce kalladi yin fi kuma da guri a annasi wala yu'minu billahi wala bil yawmil akhir Allah subhanahu wata'ala ya ce kama wanda yake ciyar da dukiyar shi dan ya nuna ma mutane yana ciyar da dukiyar shi kaga nan ma matsala ce so da kariya tana bata aikin da kai dan a gani wannan aikin kadai aikin jiya wanda kai dan Allah yana nan amma wanda kai yau dan mutane su gani cewa kana yi dan ka burge su ko dan ka samu yaban su ko dan su saka ma da alheri to wannan aikin su mutane ranar kiyama sai Allah ya ce kaga mutanen da kai dan su na kai su baka lada ya gwada maka su ranar kiyama wa sum'a da kuma waɗanda suke yi dan aji ba dan a gani ba ma'ana wanda za yi kuma yazo yana bada labari kai alheri kai aikin kana alheri abu kuma ka zo kana gaiki sum'a kenan manzala yace man samma samma Allahu duk wanda yayi dan aji to Allah zai sa aji da mutum yayi ibada ya taimaki bayan Allah ko ya raba musu kudi ya raba musu abinci ya raba musu sutura amma kuma yazo yana gai kuma yana gai ne ba dan wasu abokan su san alheri ake ba yana yi ne dan ya burge dan a ji irin bajintar da yayi a ce kai wani akwai kokari shikenan an ji kuma an yabe ka an ce akwai kokari baka da lada wurin Allah shine sum'a wa adami imanin bi sannan kuma ciyarwar da ta hito daga rashin imani da Allah subhanahu wataala ba a yi ta saboda imana ba a yi dan neman lada wurin Allah ba shi kuma kullum so ake kai mi dan Allah subhanahu wataala wa ba umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din Allah ta'ala ce ba umarce su ba sai dan su bauta ma Allah suna masu tsarkake addini ga Allah subhanahu wataala shi kadai to saboda haka waɗannan sun yi dan riya sun yi dan aji kuma babu imani da Allah subhanahu wataala fa qala sai Allah yace wallazina yunfiquna amwalahum ri'a an-nas waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu domin su gwada ma mutane ay liyuruhum dan su gwada ma mutane wa yamdahuhum domin kuma mutane su yabe su wa yu'azzimuhum domin mutane su girmama su a doke su manyan mutane ne masu kokari da doke su shi yasa suke yi kawai wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ba su ba da gaskiya da Allah subhanahu wataala kuma ba su ba da gaskiya da ranar lahira ai laysa infaquhu ciyar wasu ba ta kasance ba sadiran an ikhlas ta hito ne daga ikhlasi ba ma'ana ba su ciyar dan Allah subhanahu wataala ya ba su lada ba shine ikhlas ka tsarkake niyyarka ga Allah subhanahu wataala domin Allah ne yace ka ciyar ko ba haka ba wa anfiqu Allah yace mimma razaqana ku ciyar daga abinda muka ba ku arziki Allah yace ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqanakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fi wala khullatun wala shafa'a Allah ne baka umarni yace kai mai imani ka kashe kuɗin da na baka tun gabanin wata rana ta zo wadda ba ceto a cikinta kuma babu soyayya walkafiruna hum zalimun Allah ne yace ka ciyar ka ciyar ba shikenan ba to ka ciyar domin shi shi da ya saka ka nemi ladan wurin Allah subhanahu wataala wa imanin billah da kuma ciyar wata su bata kasance ta hito da imani da Allah subhanahu wataala ba wa raja'i thawabi da kuma kaunar samun lada wurin Allah ai fa hada min khutuwati shaytan wannan yana daga cikin hanyoyin shaytan wa amalihi kuma yana daga cikin ayyukan shaytan allati yad'u hizbahu ilaiha wanda yake kiran rundunar shi zuwa gare ta li yakunu min ashabis sa'ir domin su zamanto daga cikin yan wuta yadan yana tikiran mutane ta ko ina talakawa mai kyale su ba wasu kudiwa mai kyale su ba masu mulki ba wanda shaytan ya raga ba kowa yana nema ba dan komi ba dan ya samu da shi da sauran mutane da a cika su da wutar jahannama da shi da shaidanu aljannu irin shi da kuma sauran mutane da suka duk a cika su da jahannama kana ka ba wanda yake kyalewa kana da kudi ma ka yi hankali shaidan sai ya kira ka zuwa ga zuwa ga hanyar shi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa wa sadarat minhum sa'annan kuma wannan ciyarwa ta fito da gare su ne bi sababi saboda mafarin muqaranatihi lahum gamuwar shedan da su saboda shedan ya zama mi abokin abokin alakar su abokin hudda su mana abokin su ne to kuma balarabi na cewa inna tuyura ala ashkaliha taqab bahaushe kuma da hausa yana cewa kowane tsuntsu kukan gidansa yake yi ba za ka taba samun kaza tana yin kukan zabo ba ko ba haka ba ba za ka taba samun agwagwa tana kukan zakara ba kuka take irin nawa irin na agwagi yan uwanta an ce shaidar abokin mutum yana kasa kasa ta zama daya suna fahimta juna da shaidan jininsu ya gabu Allah ya kiyaye ma'ana abin da ya kai su ga ɗaukar dukiya su bada ba don Allah ba don a gani saboda su abokan shaidan ne shi ne kawai shi kuma shaidan da ba ya taɓa yin ibada don Allah ya taɓa yin ibada ma balle yi ta don Allah ma shi ba ya bauta ma Allah wa azihim ilayya sa'annan kuma saboda shaidan yana tunzura su yana ingiza su yana tura su haka shi dan yake Allah ya ce alam tara anna arsalna shayatin ala alkafirin ta'uzzuhum azza shin baka ga yadda muka saki shaydanu ba zuwa ga kafirai ba suna ta ingiza su ingizawa haka shi dan yake to kaga irin wannan biye ma shedan din siffa ce ta wa ta kafirai ƴaƴan musulmi da yawa suna nan da ita yanzu yayin musulmi suna nan nan kusa da masallacin nan suna jin karatun da suna nan wasu na shaye-shaye wasu na zanne suna sauraron wake-wake wasu na zanne suna ta kallon waya kuma daga yau din nan daga satin da ya wuce zuwa rana ya yau ba su taba zuwa irin wannan karatun ba kuma ina ne kuma ga ya zo nesa ta zo kusa amma ba za su je ba haka shaidan ne ya ce kai zaman ku kuma ka iske su mutum bai iya tsarki ba bari a ce da a yi da abin da zamani na san shi bai yi alwala ba bai yi sallah ba abin da ya yi sallah masu ya gada mai kuma yana da awon cewa shi wane ne shi musulmi ne kaga wannan matsala ce a ce wuraren raya addinin ku da koyar da addini ba su birge ku sai wuraren shedantaka kawai sai wuraren shedanci da shashanci wuraren da za ku samun laifi ce dan musulmi da ya zo makaranta ya ji maganan Allah ya ji maganan ma'aikin Allah gare shiga cikin ruwa ya sha shisha saboda Allah sai irin rayuwa ce wannan ake ko kaga musulmi ne amma suna da sifa irin ta saboda shedan ya ingiza su ya tura su zuwa ga saba ma Allah subhanahu wataala kuma suna nan ba su yin zahi ba su yin ciwo ba su yin damuwa cewa saban Allah subhanahu wataala su saboda abokan shaidan ne Allah ya kiyaye bal ya za qala da haka Allah subhanahu wataala yace waman yakun ash-shaytanu lahu qarina duk wanda shaidan ya zamanto abokin shi fasaa qarina to Allah wadaran wannan abokin ai bisal muqarin Allah wadaran wanda ya gamu da mutum shine al-muqarin yawa mai talibi na cewa anil mar'i la tas'al wasal an qarini wa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi yawa mutum in ka zo kakka tambaye shi tambaye wane ne abokin shi yawa in kana son ka san mutum tambaya abokan shi so wane ne yawa an aza ka bisa hanya kakka tambaye mutum dan ba za ka in ka tambaye ta za shi mutumin kirki amma wani wane da ya zo yake so mai haraka ta kasuwanci ko kuma da yake son ƙaunata ko yayata ko ɗiyata ko ɗiya uwata sai ka ji ka binciki halayen shi ka zo ka ce lalla ina abokan wani ya gwada ma guda da sigari ka gwada ma guda yanzu yana kuna hira yana kaurin wiwi guda kuma cikin ruhun shisha za a hito maka shi guda kuma ka gan shi yawa ya ta da gashi duk kamar shirka saman kanshi yi ya marɗe gashin shi gaba ɗaya wani kuma ka gaya fenti za a bukan shi ka samu kamar mutum goma har sai ka kai abin ya bata mana ka ce wai shi abokin nan na ku bayar da mutumin kwarai duk haka kuce ba ka fi shi kenan sai ka za ka ce a yana ƙara bincike wani mutumin banza ne za a bashi ko kuma zan bashi bari amma ka je kana bincike kaga daga wanda za a gwada ma da ejin labiya shi ya hulla shi cikin mutunci ya gaida ka ka tambaye shi abokinka wani abokinka ne abokina ne wace makaranta kake ya sauke ƙura'ani tun bara kuma yana yana yana koyon tafsiri ka ce masha Allah ina sauran abokan nashi kuma da gwada ma da haka nan daga wani dan canji sai wani dan kasuwa duk suna da sana'a suna da ayyukan yi to fito wannan mutunan kirki to yanzu sai ka sai ka neme shi shi kana ganin sai ka ce lalle wannan waya ya dace Allah ya kiyaye to da haka kenan al-muqarin shine aboki wanda yake gwamuwa da kai kullum wanda kuke gamuwa wasahib tirda aboki alladhi yuridu ihlakak wanda yake so ya halaka ka ma ma'ana a ce baka da aboki sai shaidan kaga shaidan so yake ka ci riba so yake ka yi asara kamar yadda ya asara man qaranahu wanda ya abuta da shi wa yas'a kuma shaidan yana ta kokari fi a cikin shi ashadda sai mafi tsananin kokari shaidan ko kwana bai kuma la'ati yannahu yace min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin ta ko ina shaidan yace sai na yi musu kuma wa yake ga ma Allah yake ga ma ba ku yake gaya ma Allah yake gaya ma dan mu shirya dan mu sa abin da muke yi yana magana ne da shi da zatin Allah subhanahu wataala ya ga wannan magana kuma Allah subhanahu wataala ce sai an baka dama kai amma ka sani cewa duk mai kyawun zuciya duk mutumin kirki baka da iko kan shi Allah ya kare mu daga sharrin shi ba kamata malai yace to kamar yadda ka san anna man bakhila bima ataahu Allah lalle duk wanda ya rowa da abinda Allah subhanahu wataala ya bashi wa katama kuma ya koyi ma manna bihi Allah alaihi abinda Allah subhanahu wataala ya kyauta da baiwa da shi a gare shi asim mai sabon Allah mana duk wanda ya rowa da abinda Allah ya bashi ya saba ma Allah saboda Allah ya ce ya bada yake badawa mai zunubi ne ka saba ba Allah to dama sabo ai ka san roman shi shine mi zunubi haka ba wuce ke ta roman roman zunubi mi roman sabo zunubi Allah wadannan roman roman sabo Allah to haka nan kai abinda Allah ta'ala ya hana shi yasa wata aya Allah ya ce wala yahsabanna alladhina yabkhaluna بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم kada waɗanda suke ruwa da abin da Allah ya basu daga falalar shi zan ki tunanin cewa alheri ne ka hana kowa ka rike kana ta adana kana ta lissafi yanzu ka za gare ka ɗari ka za miliyan ka za gare ka yanzu gida ka za gare ka ka hana hakkin Allah ce kana ta tara abin duniya kakka yi tunanin alheri ne Allah ya ce bal huwa sharrul lahum a shi abin sharri ne gare su sai yuqawwa kuna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah da sanni za a rataya masu wannan abin rana alkiyama kamar maratai kamar sarka haka za a rataya ma dukiyarka da kana hakkin Allah cikin ta za a tara ma ita sai a rataya ma ita ga wuya kai ta yawo da ita cikin jahannama kaga kenan babu alheri a cikin ruwa sai sharri ko to malam yace kamar yanda ka san duk wanda ya ruwa da abinda Allah ya bashi kuma ya boye abinda Allah ya mai kyauta da shi ilimi kyauta ne kamar yanda ka san neman kuɗi kyauta ce ko samun kuɗi kyauta ne to ilimi ma baiwa ce za ku zanda kamar haka yanzu ba gashi ba daga duk cikin kuɗin nan mutum ɗaya ne ko biyu zai samu ilimin ko ba duk ba wai bai sami ilimin ba amma ilimin da za samu ya rike duk abin da ake gai sai ga bai wuce mutum ne daga duk makaranta malami ya tara mutane dubu daga ba za a ji almajiran shi ba sai kwara nawa kwara biyu ko da ran shi ko ba ran shi sai ga su kadai ne dai za ka sun tashi da karatun nashi suna yi dai na sauran su Allah bai masa wannan kyautar ba sun samu amma ba irin yadda waɗancan suka samu sadaka baiwa ce sace ta Allah subhanahu wataala da a ce mutane kowa na yada karatu kowa yana samun baiwa ta kokarin karantar da karatu jami'a duk shekara ɗaya mutum da wata ke yayewa duk shekara jami'o'i ba jami'a da mace jami'o'i ne cikin duniya ga sunan da yawa sudan suna da jami'o'i sun kai wajen guda 60 jami'a to duk shekara kawai yadda kasan mutum ne da mata hudu duk shekara sai sun haihu mai ɗa akalla kenan ɗa guda amma aka ba bibi ne za su sakan maka duk shekara sai an sakan ma ya biyu to ita ma jami'a tunda ta yi yawa duk shekara duk shekara tunda an dade da yadda duk shekara ko wadanda ake yayi to jami'a sittin ko mutum ɗari biyu aka sittin ɗari biyu so sittin nawa kenan ma in suka yi ta suka kara karatun ba ƙara yin duniyarsu sai 'yan kwara biyu ko uku ba kowa ke samun wannan falalar da wannan rabon na Allah subhanahu wataala ya bashi dama ya je ya koya ba wani ma yana tare ka jami'an sai ka ya ce a daidaita ma yake so haka wannan ya ba ya da rabu in shi zan na jami'a shekara hudun dawo yana daidaita wani kuma ya ce zuwa zai zanki sai da wake da indomi yana dafawa jami'a yau duk gudun mi duk gudun talaucin ilimi ba maimakin ya yi amfani da wannan dahuwaken da yake yi da kuma indomin da yake dafa mutane ya ɗauke shi a matsayin kudin da yake samu kuma ya zankiya da ya to shi kenan kuma sai zuciya shi ta mutu nan wurin ya ta lissafin kuɗi zai da wannan aiki ashe ana samun kuɗi duk wata yana aji da ka hamsin shi in yi shekara zai samu kuɗi da yawa shi kenan ana na ana na yana ta jin daɗi sai wani shi ma ya aza kusa da shi ya kashe mai kasuwa kuma ruwan dare ne gama gari duk duniya haka take ba wai nan ko ina haka nan ne ko ina ko su dan mun yi karatu da larabawa da muka yi karatu tare da su shekarar da shekara takwas da ta wuce da na koma na samu mun na gaba da wasu adai ne ta su larabawa adai ne ta kai karatu ka san tafsirin qur'ani da hadisai da ilimi kuma ka dawo kana ba wai na ce adai ne ta mata da kyau amma ba ta dace da malami ba malami kamata ya hakuri ya zanna ya koya ma mutane karatu wannan aikin in kai in kai shi kaga shi da Allah za ka yi koya ma karatu Allah yake amin ka balala ce kyauta ce ta Allah da Allah ta'ala yake ba wanda ya ga dama to duk wanda ya hana wannan to ya saba ma Allah kuma zai samu zunubi mukhalifun li rabbih kuma ya saba ma Allah mahaliccin shi wa kadhalika to haka nan ma man anfaqa wanda ya ce yadda duke shi wa ta'abbada li ghayrillah kuma yayi bauta ga wani Allah ya ce yadda dukiya amma ba dan Allah sannan kuma yazo ibada ba dan Allah ba fa innahu shi ma lalle wannan mutumin afimun ya laifi ne azim mai saba Allah ne da rabbihi ga Allah malikin shi mustarjibul lil uquba shi ma wannan ya dace Allah mai azaba لأن الله إنما أمر بطاعته صبر الله تعالى كدي ياي أمرنيني دي مسدع الله يتي وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وبي الله وبي منزل الله domin ku samu rahama Allah subhanahu wataala ko ba haka bane ya ayu alladhina amanu atiiu Allah wa atiiu ar-rasula ya ku wanda suka imani ku ba Allah ko manzo Allah wala tubtilu amalakum kakku bata aikin ku da rishin yin da'a ga Allah da manzon shi duk wanda bai ma Allah da'a ba ya bata aikin shi duk wanda bai ma manzon Allah da'a ba ya bata aikin shi to Allah ta'ala ya umarni ne da abi shi wa imtithali amri kuma Allah ta'ala ya yi umarni da yin aiki da umarnin shi abinda yace ku yi ku yi ala wajhil ikhlas abu sa fuska ta mi ta tsarkake ibada kama kala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ce wa ma umiru ba umarci mutane ba illa face li ya'budu Allah sai dan su bauta ma Allah mukhlisina lahu dina suna masu tsarkake addini ga Allah subhanahu wataala kuma Allah ta'ala ce qul inni umirtu an a'budu Allah mukhlishan lahu din kace masu lalle ni an umarce ni da in tsarkake addini ga Allah وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد كغاية مسا الله كده نكي بوتاشي كده بانا هذا شده قوة مخلصا له الدين إنا من سركة الدين قريش فلاك كنا أبن الله سبحانه وتعالى يوم دين شي فهذا العمل المقبول تو wannan shine aiki karbabe إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه الله تعالى بايا كربا daga cikin aiki sai wanda aka yi tsantsa dan Allah kuma aka nemi ainihi aikin dan Allah ya bada lada ki kare Allah yake karba da aikin da aka yi dan riya ko dan a burge ko dan a jiba ruwan Allah da wannan aiki alladhi yastahiqqu sa'ibuhu al-madha wanda mai shi ya cancanci Allah ya yabe shi ga yana Allah yana yaban bayi saboda sun yi mi sun yi dan Allah Allah ta'ala ya ce zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin alladhina يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون kaga yabansa Allah yake masu tsoron Allah sune waɗanda suke bada gaskiya da gaibi suke tsaye da sallah kuma suke ciyarwa daga abin da muka ba su na arziki kaga yabansa Allah yake karshe Allah yace ulaika alahu dan bir rabbi wa ulaika humul muflihun waɗannan su ne waɗanda suke bisa shari'a daga Allah kuma waɗannan su ne waɗanda suka rabota da gidan aljanna saboda ka yi kokari ka yi dan Allah Allah ya karba kuma ya yabe ka ya gwada mala'iku cewa kun ga bawa nan na kwarai wasawaba kuma shine aikin da wato mai shi ya cancance ya samu lada wurin Allah subhanahu wataala fa lihada to dan haka ne ma hatta ta'ala alaihi Allah ta'ala ya kwadaitar akan yin aiki domin shi mai kaulihi da magana shi Allah subhanahu wataala ya ce wa ma da alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir wa anfaqu mimma razaqahum Allah wa kana Allah bihim alima Allah mai girma da daukaka yake wa ma da alaihim kuma menene akan su ay ayyu shay'in alaihim wani abu ne akan su wa ayyu harajin wani irin kunci ne wa mashaqqatin da wahala talhaquhum zata tummasu law hasala minhum al-iman da imani zai faru da gare su billahi imani da Allah alladhi huwa al-ikhlas wanda shine ikhlas mana in ka tsaya kai dan Allah wata musiba za ta samu wace damuwa za ta shiga cikin ta in kai dan Allah to dan me ba za ka yi dan Allah ba sai kai dan mutane abokan halittarka ka zo mutanen da kaba kuma ka koma kana nuna musu su kaba ka hisu ba kaba ai rishin hankalin yayi yawa idan ka Allah subhanahu wataala ya ce wani laifi ga mutum wace musiba wace jaraba za ta samu mutum idan yayi dan Allah subhanahu wataala sai dai alheri ya samu ga mutum wa anfaqu kuma menene za a samun su in suka dauki dukiyarsu suka bada min amwalihim daga cikin kudin su kudin nan ba duka aka ce gaba da cewa kai ka tsakuro daga tabi'idiyya ce ba daga sashi aka ce cikin jikka guda ka ɗauki kadago ka bada don Allah wace irin damuwa ke ciki yanzu kai kana da jikka ba za ka yi rauka kadago ka ba wani ba Allah ba kadago kadago nawa ka raga cikin jikka kadago nawa ka raga 30 da nawa 39 kadago 40 ba za ka yi dauka guda ka bada ba kadago 80 ba za ka yi dauka kadago bi ka bada ba 80 ni za ka yi ka san dai ba zai rage maka komi cikin duke ka ba zai hana ka abinda kake so ka yi da wannan kudin ba kadago guda ko biyu cikin kadago 80 saboda Allah min aka ce ba cewa kai ku ba da kudin ku duka ba Allah ce yake ku ciyar daga cikin dukiyar saboda tausayin Allah subhanahu wataala ba ya so ya matsa mun amma duk da haka nan wani sai ce an matsa mashi wani ya san kana wa'azi ma saboda kana magana abada abada sai ga da kawo na sai ya bar ungoyi ya za ka yi da irin wannan mutum ya bar unguwa kawai mutane da yawa suna barin masallatan juma suna sauya masallatai saboda suka ga wani malami yana matsawa a bada kudi sai su zanta barin masallaci ko kuma su yi amfani da suna daga nesa suna jin abin nan ƙare-ƙaren dai hudu ba ba su tsaya inda za su yi mai ake hudu yawon da sun ji ladan na Allahu akbar Allahu akbar kenan an tare sallah sai ga an zubo da gudu wasu halin da ya ce ka yi sallah ba shi ce ka tsaya ka saurari hudu ba da jerin juma'a ce za ka yi ba hudu ba ka saurari hudu ba kuma ba ka da uzurin rishin saurarenta to ne ka yi zaman ka wai dai dan dai ka a faɗi laifinka da Allah wanda ya faɗi laifinka ai kyautata maka kuma laifin na ai ba wai naka ya faɗi laifi ya faɗi kuma hudu ba ta zama kullum faɗin laifi Ai kullum akwai lokacin da faɗin lada kuma a faɗin falala kuma haka da wani faɗin laifinka faɗa ne ake maka ka gyara bahaushe ya ce gyara kayanka awa bai zama sauke mu raba ba na ganka da kaya sun zama Allah gyara sai ka ce ba ka gyara so kake yin gyara mu raba ko a so nake ka gyara zan kasa su ne so nake ka gyara ka zan mutuna kirki don kakka je wurin Allah da laifi Allah ya kona ka da jahannama amma mutum sai zanki gudu kaga mutum yana zanne cin cin karfe goma yake zanne ba ya sai ba ya sai da kawai yana zanne yana ta wasa da waya ana ta mugun dimi ana cin naman mutane ana zagin mutane ana ganin laifin mutane ranar juma'a ranar da ya kamata a ce kayan sauko ka je masallaci kai ta istighfari satin da ya wuce kai ta istighfari ba alherin da kai ba tsawon satin nan guda ba kai alherin komi ba kuma ranar juma'a ma baka raga mata ba baka san darajar ta ba ita ma ka zanna kana ta zage zage kuma sallan ma so kake ayi sallar kadai wani sai ya zaɓi da yake masallacin mutum shi ta tashi Allah ya ce to sallan ma ba ka samu ko kuma sai ya raba hanya ya raba tahiya tsakiya sai sai abin hawan ya tsaya ba mai ko kowa na ta sauri kuma ka gaba ya barin abin hawan shi kuma in ya tsaya nan ba zai shi sallar ba Allah ya kama mutum da laifi Allah ya kiyaye amin wa amma ko mina muwalihim suka ciyar daga dukiyarsu allati wadda razaqahumullahu Allah subhanahu wataala ya azurta su wa an'ama biha alaihim kuma Allah ta'ala ya nema da ita akan su Allah ya baka arzikin shi ya maka nema kuma yace kawo dan Allah ba za kawo dan saboda Allah mutun yama hanya yace ma zai samu maka aiki duk wata za a baka jaka 200 amma ina so da Allah saboda ina da bukata duk wata in aka baka ɗari bin na yana son goma sai ka ce baka bada in kana da hankali ka ce baka bashi aika ce masu yi kaɗan da ranka yawa in ka samo ɗari bin nan sai ka ce mai ga ashirin ko talatin da zaune kake baka aikin komi ba shi ya ma hanya ma sai ya ce da Allah ga abin da yake so goma yake so da Allah don kaɗan in kana da mutunci saboda Allah ka bashi ko ka hana shi goma ya tayi kaɗan in kana da kirki wata rana ma hamsin za ka ɗauka ka bashi in kuma imaninka ya kaya kawo wannan watan na farko ma sai ka ce ka bashi gaba ɗaya yawan imaninka ya kaya kawo bai ja na hu bai na likhlasi wal infaq sai suka hada tsakanin yi don Allah da kuma mi tsakanin ciyarwa ولما كان الإخلاص سرا يا إن إخلاصي يزمنت سري لي بين العبد وبين ربه سكان باوى دا الله سبحانه وتعالى لا يطلع عليه باب وان يسان إخلاصي إلا الله سي الله in kama mutum hukunci kace ba dan Allah yake ba ka kai mai ƙarya domin gaibi ne sai in shi ya gaya ma in shi yace in ya faɗi yace yana yi ne dan a gani dan a yaba to kaga suka cewa da Allah yake amma dan kaga mutun na ibadan shi da sauransu ba ba kada hulumin ce bai ba da Allah yake ba hakkin ka bane hakkin ka dai ka ce da wanda ya ba dan Allah ba ba ya da lada amma ba ka hukunta mutun ka ce wannan ba da Allah yake domin sirri ne akbara ta'ala sai Allah ya ba da labari bi ilmihi game da sanin shi bi jami'il ahwal da dukkanin halaye gaba daya fa qala sai Allah ta'ala ya ce wa kana Allah bihim alima Allah ta'ala ce Allah ta'ala ya kasance yana sane da su ko abinda suke aikatawa ya sani dukkan halayen su gaba daya wanda idan Allah Allah ya san shi wanda ba dan Allah ba Allah ta'ala ya san shi Allah ka azurta mu da yi domin kai amin sai Allah mai girma da daukaka ya ce inna Allah la yuzlimu mithqala dharratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima Allah ya ce inna Allah lalla la la yuzlimu baya ragewa baya tawewa baya zaluntan aikin bayi mithqala dharra daidai da girman ƙwayar zarra ƙwayar zarra ɗan ƙaramin abu ne ƙarami ne wanda ba ka yi riƙe shi yake ce mai zarra don suka ce ƙwaro ne ɗan ƙarami akwai ƙwari ‘yan ƙananan za ka suna nan suna yau maka da za su ɗan cire ka su ɗan cije ka in ka ba duk yadda za ka yi ba ka gani saboda ƙanƙanta su kuma suna nan suna yawo to zarra dai ɗan abu ne ɗan ƙarami suka ce kuma ‘ya'yan rana wanda an an bude taga hasken rana za ka wasu abubuwa suna ta yawo in kai haka ba za ka kamo komi ba in kai haka za ka suna nan baka kauce ka suna da suna ta yawon su to ɗaya cikin su ne zarra daidai da shi cikin aikinka Allah subhanahu wata'ala ba zai tauyi maka ba abin da kai Allah ya baka lada yana nan ba zai rage maka ba to ballantana ya rage ma mai yawa dan karimi ba za a rage maka ba wa in taku hasanatan idan kuma ibadan mutum ta kasance abu ne mai kyau yudha'ifa Allah subhanahu wata'ala sai ya rubanya ta ya linka ma ita kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa masalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim Allah yana linkawa ga wanda ya ga dama wa yuti min ladunhu ajran azima kuma Allah subhanahu wataala sai ya bada lada mai girma daga Musa mala yace yukhbiru ta'ala Allah yana bada labari a cikin wannan aya an kamali adlihi wa fadlihi daga kamala cikan adalcin Allah cewa Allah sarki ne mai cikan adalci wa fadlihi da kuma cikakken falalan Allah subhanahu wataala wa tanazzuhihi da kuma tsaftatuwan Allah subhanahu wata'ala amma yubadu zalika daga abin da yake kishiyanta wannan mina zulmi na zalunci alqalili zalunci dan kadan Allah bai wal kathiri uwa uba kuma babba mai yawa Allah bai dan kadan bai Allah bai to Allah ta'ala cikin wannan aya yana ba mu labari cewa shi cikakken sarki ne mai adalci Allah ta'ala ba zai rage maka ba da abin da ya baka ya baka ba zai ce ma ya ma yawa ba amma kaga mutum yana iya mutum yana iya baka da yawa awa mutum yana iya dumbuzowa sai ya je ya baka sai ga kai bari dai a rage mutanen bukatun da yawa ba Allah subhanahu wataala in ya baka ya baka akwai mutane ma masu abin nan masu halin yan wuta wanda za su yi kyauta su tada ko ba haka akwai wanda zai baka sai ka je ce da Allah nawa ne aka baka ga za ce to mai doka za sun yawa mai doka sai aka yama Allah subhanahu wataala in abu ya fita ya baka shi to ya baka saboda ma cika adalci Allah ba sai ya linka maka shi in ya baka ɗari sai ya maida ma shi ɗari biyu kuma ya ce a yi ta linka ma a yi ta linka ma har zuwa tashin alkiyama yasa Allah laisa ka mithlihi shay'un babu wanda ya kama da Allah babu yayin kama Allah to qala sai Allah yace inna Allah la yuzlimu mithqala dharra ai yunqisu Allah ta'ala baya rage ta ita zarra din waye zarra dan karama min hasanati abdihi daga ladan bawon shi Allah ba zai ce a rage ba aw yazidu ko kuma Allah ya kara fi sayyiati cikin zunuban shi Allah duba yake shi bane wannan كما قال تعالى كما ين الله مي girma da daukaka yace fa man ya'mal mithqala dharratin khayran yarah duk wanda ya aikata daidai da girman kwayar zarra na alheri zai gani yawa duk wanda yayi sadaka da dala zai gani ta ranar alkiyama wanda ya sadaka da dala goma yawa kamar yanda wanda ya sadaka da miliyan 100 za ya gani shi ma wanda ya sadaka da dala ɗaya sai ya gani ta wanda ya nafila raka a biyu zai gani ta ranar alkiyama da wanda ya raka a dubu kowa zai gani kowa gwargwadon abin da yana alheri haka ko yaya kai in dai kayi domin Allah to zaka tantance shi ranar alkiyama kana ana mika ma littafi kana karanta zaka ta gani ta gani yan kananan abubuwa ga su nan la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha karami ko babba sai kaga Allah subhanahu wataala ya sa an rike maka abin ka kana karantawa kana jin dadi saboda jin dadi ba za ka ce wa ha ummu qra'u kitabiya jama'a farbi littafi na ku karanta alheri ne nake ta karanta sai alheri nake ta ku karba da Allah ku karanta ku taya ni karatu jama'a saboda jin dadi ba ka diyar da kai koyaya ne sai Allah subhanahu wataala ya baka nadaka Allah ta'ala ba ya rina ibada Allah wato mahalicci ne mai godiya ko yaya kai sai Allah ya gode maka ko yaya kai in ka karanta in kullun Qur'ani aya ɗaya za karanta za ka samu lada abu da wanda kullun sai ya karanta izihi 30 yau in yayi gobe ya sauke kai kuma aya ɗaya kake kai ma za ka ladan shi dai ta hita ka amma kai ma za ka samu ladan ka kullun ka karanta aya ɗaya a sai ka kwana dubu shidda ka sauke Qur'ani kwana dubu shida ka kara yin cikin rayuwarka kwana dubu shida shekara nan gobe mu ci gaba da karatu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara duk wanda ya aikata daidai da girman kwayar zarra na sharri shi ma zai gani sadaka kabare na kabare na zulubi ko yaya yake sai ka gan shi ranar alkiyama ko mun kankanta shi koya yake dan kallo da za ka yi haka ku ce wani kaɗan bi ƙara ɗibawa daga ɗan kaɗan ne ɗan maganar da za ka yi ka yi abin nan ba gyaran murya ka yi kana so ka nuna mutane ga wani nan daga ɗan abu ne ɗan kaɗan za ka yi shi ranar alkiyama Allah ya kiyaye yasa Allah ya ce ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران بسعيه وإنا له كاتبون duk wanda ya aikata aiki mai kyau lalle ya yi imani da Allah Allah ya ce to ba za a karkare mai aiki shi ba lalle sai mun rubuta mai ladan shi cikakkiya wani wuri Allah ya ce fala ya khafu zulman wala hadma duk wanda ya aiki mai kyau da imani da Allah subhanahu wataala to ba ya tsoron a rusa mai aikin shi ko kuma a rage mashi babu tsororin Allah subhanahu wata'ala ba irin wannan hasali ma abinda Allah ya baka labari zai ka samu lada goma sai ka anshi littafin ka kaga an rubuta ma lada miliyan dubu ga wannan allinka allinka allinka sanda Allah ya ce Allah yana karban aikin ɗaya daga cikin ya zanjilin kashi ya zanjilin kashi kamar yadda kasan mutum yana kiyan dan da kushi a yi talinka ba wannan dan abin dan kadan har sai ya zama kamar dutsen uhudu yadda ake kiyan dabba yadda yau za a hayo ma dabba akuya ta yi dabba bayan wata biyar za ka iske ta bayan wata biyar bayan shekara sai ga shi ma ya zama ya zama uba yana yana barbara yana haihuwa ya girma haka Allah subhanahu wataala zai linka maka ladarka har sai ta zama kamar gungume mandoci wa in taku hasanatan yudha'ifha aw ta kira wa in taku hasanatun yudha'ifha idan ita ladar ta kasance aiki ne mai kyau yudha'ifha to Allah subhanahu wataala zai linka ta ai ila asharati amsalha ya zuwa goma irinta mana lada da sai a linka ma ita a baka ita goma kuma wannan goma sai a linka ta so goma ta zama nawa dari kuma wannan dari sai a linka ta goma ta zama nawa dubu kuma wannan dubu a linka ta goma nawa dubu goma wannan dubu goma a linka ta goma ta zama dubu dari wannan dubu da a linka ta goma ta zama nawa ta zama miliyan to da baka lada miliyan da baka sai fa miliyan ɗaya wani gajin su ila tsara min zalika ya zuwa fiye da wannan bi hasabi haliya da gwargwadon halinta wa nafiha da gwargwadon amfaninta wani mutum za a ɗauka da lada miliyan da sai fa miliyan wani malami yana bayanin cewa ƙarshen zamani yin shaidan in individual ya bayyana da arziki na da yawo kuɗi sai dala naira kudi yana yawo da su arziki zinariya komi ga su ne yana jaye da su cikin dalibai sai wani ce wallahi malam mun ya bayyana muna tare da shi wa nafiya da amfaninta wa hali sahiba da kuma halin abokinta ikhlasan inda aka yi saboda ikhlasi wa mahabbatan kuma aka yi saboda san Allah wa kamalan kuma aka yi saboda cika Allah subhanahu wataala ma'ana Allah ta'ala yana linka ma ladan ibadanka gwargwadon halin ita ibada da kuma gwargwadon amfaninta da kuma gwargwadon halin ne ita wurin ikhlas lokacin da kake ibadan yaya kake mu'amalantan Allah subhanahu wataala da kuma yaya kake bayyana kauna da san Allah subhanahu wataala Allah yana so dai ibada da zamu mu ji muna san shi cikin ibada ba kamar yadda kangararren da yake ma uwayen shi lokacin da suka ake shi ba yana ta tsoki Allah ba ya san muna ibada muna damuwa so yake muna ibada muna ji muna kaunar shi kamar yadda matarka za ta aikin ka daga je ka so mata wani abu in akwai soyayya da sauri za ka zuwa kai ta yawo nan babu bare yi can can babu bare yi nan kai ta kana jin daɗi saboda kana kaunarta in ba kaunarta kuma sai ka yi kwana ma ka ce babu duk na je so ina ba wa irin wannan abin Allah yake sani mashi kuma ɗakan garari ma haka ke mawai daga ya hito yana kuka saboda ya aike shi ba yi jin daɗi amma ɗa mai ladabi za ga ya ta yana jin daɗi za ya ta yi aikin kuwa yana murna yana ko ƙarami ne haka ta gudu yana jin daɗi ya aike shi kuma ya je ya dawo ya biya bukata to haka Allah ta'ala yake so da lokacin da zamu ibada muna ibada ne saboda muna son Allah ba ibada ta zama alƙaƙe gare mu ba manzo Allah sallah yake na arihna biha ya bilal bilal ka tare sallah mu samu jin dadi da farin ciki da sallar da zamu ka sallah ta zama alkakai wahala gare ka sallah hutawa ce gabawa waju'ilat qurratu aini fi salah manzo Allah yace an sanya farin ciki da kwanciyar hankali na da natsuwar ido na a cikin sallah to dai ibada ba haka nan ne duk ibada ana so ka yi ta da daɗin rannan shi ne son Allah kana yi kana jin cewa Allah kake bauta ma mahalicinka wanda yake ba komi wanda ba wanda yake ba komi in ba shi ba to irin wannan ibada ita ce Allah yake linkawa ita linkawa ita saboda mi saboda kyakkyawan halin mai ita wa yu'ti min ladunhu ajran azima kuma Allah subhanahu wataala yana ba da lada mai girma daga wurin shi ai ziyadatan ƙari ala sawabil amali akan ladan aiki Allah yana ƙarawa bi nafsihi da zatin Allah subhanahu ma'ana shi Allah da kanshi yana ƙarawa min at-tawfiqi lada mai girma shine kamar Allah ya datar da kai bi a'malin ukhra da waɗansu ayyuka kuma ga aikin da kai saboda Allah ya karba kuma sai Allah ya bude zuciyarka ka ƙara yin wani ka kwana kana ta sallah bayan sallah asuba kuma sai ka ji bari ka zanna kai ta istighfari kai ta salati kai ta haylala kai ta zikirin Allah kai ta addu'a bari ma ka karanta alqur'ani saboda ka cika waɗannan sharuɗa kuma sai Allah ya buɗa maka kullun sai ka ji kana ta san ibada shine ma'anar wa yutimil ladun ajran azima wa yata'il birri alkathir da kuma ba mutum wato kyauta mai yawa wal khairil ghazim da kuma alheri wanda yake mai dimbin yawa sakamakon mai sakamakon kayi dan Allah Allah ya karba sai Allah subhanahu wataala ya ta buda maka Allah ya buda mana kuma qala ta'ala sana Allah subhanahu wataala yace fa kaifa idza jina min kulli ummatin bi shahidin wa jina bika ala ula'i shahida Allah subhanahu wataala yace fa kaifa to yaya za a yi yaya halinsu zai kasancewa idza jina idan muka zo min kulli ummatin daga kowace al'umma bi shahidi da wanda zai mata shaida wajinna bika ala haula'i shahida kuma muka zo da kai matsayin mai shaida akan waɗannan kafiran ai kaifa takunu tilkal ahwal yaya waɗancan halaye za su kasancewa وكيف يكون ذلك الحكم العظيم كما يا يا wancan hukuncin mai girma zai kasancewa alladhi jama'a wanda ya tattara anna man hakama bihi cewa lalle wanda ya hukunci da shi kamilul ilm mai cika ilimi ne Allah ilimin shi cikakke ne da ilimin da ka gani duniyan nan na Allah ne duk ilimin da ke cikin duniya ilimi ne Allah ya watsa ya rarraba mu bayi wani ya ba shi Qur'ani da sunna da fiqh da tafsiri da sira da tarihi da larabci da nahu da ba duk ilimin larabci ta tara ya baka wani kuma Allah ta'ala ya ba shi ilimin likitanci wani Allah ya ba shi ilimin kere-kere wani Allah ya ba shi ilimin sana'o'i wani Allah ya ba shi ilimin kimiyya wani na fasaha gayar duka na Allah kuma kaɗan ne takura ce Allah subhanahu wataala ya bamu ba utitu min ilmi illa qalila ba ba ku komai daga cikin ilimi sai dan kadan dan takura ne aka yi aka ba ku misalin ilimin Allah subhanahu wataala ba wai haka yake ba amma misali dan mutum ya gane kaman misalin ruwa ne na teku ka zo ka tsoma allura ka hidda ko ka zo ka ibu bokiti teku ya samu rage ko tanka ka zo da ita katuwa ko tankoki aka za ka yi ta ibar ruwa bai gudun alama sai ga ana jayewa kuma suna koma yadda suke teku ce ba haka ilimin Allah subhanahu wa ta'ala ke don Allah ta'ala ya ɗauka ya babu ilimin muka ga mudan barkatai da masu addinin da masu duniya duka Allah ya ba su ilimi kaɗan ne daga cikin ilimin Allah kamilul adli wanda zai hukunci ranar alkiyama mai cikakken adalci kamilul hikma wanda zai hukunci a wannan rana mai cikakke hikima ne bi shahadati azkal khalqi da shaidan mafi tsarkin halitta wa humur rusul sune manzanni ala umamihim akan al'ummomin su da za su ba da shaida na iqrari al mahkumi alayhi ta'ala da tabbatar wa wanda aka yi mahukunci fa hada wallahi الحكم الذي أعم الأحكام ما لا ينتي ونن والله لا ننتي إلى الله شيني هكونتي وانده يكي مفي قبي وهكونتي هكونتي وعدلها كما شيني مفي آدلت هكونتي هكونتي وأعظمها كما شيني مفي قلم هكونتي هكونتي وهناك يبقى المحكوم عليه وعنني ما وانده أكي هكونتي أكنسو za su tsayawa muƙirrina lahu suna masu tabbatarwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ni kamalil fadli ga cikaffalalan Allah subhanahu wa ta'ala a nan wurin mutane za su tabbatar da cewa Allah ta'ala mai cikakken falala ne wal adli mai cikakken adalci ne falala shine a baka a ƙara ma adalci kuma shine a ma daidai da kai amma daidai da kai daidai da halinka shi ake cewa adalci falala kuma shine a baka a kara ko a baka abin da ya hina ka Allah kan mutum ya ce da Allah ka taimaka min da dala 100 sai ka ce mai ga jaka falala ke da makaman da 100 ba shi zan ga baya 100 adalci ke da wani nawa ya tambaya amma shi dai muna ganewa ku to yan aljanna Allah subhanahu wataala zai ba su abin da ya wuce aikin su su kuma yan wuta za a ba su daidai da aikin su shine mai wuta din su adalci ake musu bi shahadati wa azamu al mafi girma li kamalil fadli wal adli wal hamd za su tabbatar ma Allah subhanahu wataala da cikakken yabo da cikakken godiya ga Allah wa sana'i da yabo wa hunaka a can ne ba yas'adu aqwamun waɗansu mutane za su yin arziki bil fawzi kamar yadda Allah ya ce fa minhum shaqiyyun wa sa'id akwai tababbe akwai mai arziki bil fawzi da samun rabu wal fala da samun tsira wal izz da samun daukaka wal najahi da cin nasara diyan aljanna za su samu wannan za su samu rabo za su samu tsira za su samu daukaka kuma za su samu cin nasara cikin rayuwa komi za su samu Allah zai ba su komi da hun ma ya sha'una inda rabbihim duk abin da suke so Allah zai ba su a wurin duka wannan ba shi bane dama tsira shine rabo shine cin nasara a cikin rayuwa wa yashqa aqwamun waɗansu mutane kuma za su tabi bil khizi da wulakanta wal fadiha da tona masa asiri wal adabil muhin da kuma azaba wadda take mai wulakantarwa Allah ya kare mu. da Allah ta'ala ya ce yawma idin yawaddu alladhina kafar malam yace wal yaza qala ta'ala da haka Allah yace yawma idin yawaddu alladhina kafaru a wannan rana ta alkiyama waɗanda suka kafirta za su yi guri su yi fata wa asawur rasula waɗanda suka saba ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka saba manzanni gaba daya ai jama'u bainal kufri billahi wa bi rasulihi sun hada tsakanin kafirce ma Allah da kuma kafirce ma manzan shi wa ma sayyatir rasuli da kuma saba ma annabi law tusawwa bihim al-ard da dai za a daidaita kasa da su za a shafe kasa da su ai tabtalihum da dai a ce kasa ta bude ta haɗe su ci cikin ta shikenan dan adam din da yake jin dadin duniya yake san rayuwar duniya yau ga yana cewa inda ma kasa haka mai da shi wa yakununa turaban zaman to kasa wa adaman su zaman to rasassu kamar ba a yi su ba wahala kenan ashe ba haushe da yake cewa hannunka ayo baya baya sami kami sun jikinsu ya sami suna nema a raba su da duniya da wani kama kala ta'ala kama yadda Allah ta'ala ce wa ya kulul kafiru ya laitani kuntu turaba kafiri ran nan zai cewa da dai ma na kasance kasa wala yaktumuna Allah haditha ba su boye ma Allah wani labari bal yuqirruna lahu za su tabbatar ma Allah bima amilu game da abin da suka aikata وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ألسننسو da hannuwansu da ƙafafansu za su ba su shaida a kansu da abin da suke aikatawa ran na Allah zai rufe ma baki a wani wuri Allah ya ce alaihi manaqtimu ala nan kuma kaga harshe irin bakin bude yake akwai inda za a rufe bakin akwai inda za a bude ma baki harshe magana haka ma hannuwan ka su yi magana su gaida wanda suka kama wanda Allah yake so da wanda Allah ba shi haka kawawanka za su yi magana inda suka taka suka shi inda Allah ke so da inda Allah ba shi duk za su gai jiran da Allah zai ba su bakin magana lokacin da za su magana sai a rihi ma baki don kakkace karya suke sai an kare sai Allah ya saka ma bakin wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina yawma idhin yuwaffihimullahu a wannan rana Allah subhanahu wataala zai masu sakayyan zai cika masu jaza'ahumul haqqa sakamakon su na gaskiya wa ya'lamuna anna Allahu al-haqqul mubin kuma za su tabbatar da cewa lalle Allah subhanahu wata'ala wato shine mai gaskiya kuma mai bayyana gaskiya fa amma ma warada amma abin da yazo min annal kufara nan cewa kafirai yaktumuna kufrahu za su koyi kafircin su wa juhudahu za su koyi kin yarda da Allah fa inna zalika yakunu fi ba'd mawadi' al-qiyamah zai kasancewa a waɗansu wuraren tashin kiyama haina ya gunnuna inda suke tsammani anna juhudahum cewa lalle kin yardar su yanfa'u min azabillah zai amfane su daga azaban Allah to anan sai su koyi fa idza arafu haqa'iqa idan suka gane gaskiya suka san nan lahira ce ba duniya ba wa shahidat alaihim jawarihum gabobin su suka ba su shaida akan su haira idin a wannan lokacin yanjalil amru al'amari zai bude wala yabqa lil kitmani mawdi'un babu wani wuri da zai saura wanda mutum zai boyewa kuma wala na ko amfani wala fa'ida ko kuma fa'ida Allah ka kare mu kai mu lafiya wannan rana amin ka mu je da imanin mu da kyakkyawan aiki amin Allah subhanahu wataala ka samu dace da alkhairin duniya da lahira amin akwai walima da za a yi yanzu insha Allah sai kowa ya tsaya tsaya a lagargaji walima walima ce ta wuri akwai alayi sadiq kamil na ga mutane da yawa sun san shi to shine ya aure kuma ya dauko waliman shi ce bare ya zo da ita nan wurin almajirai inda muke karatu a kawo ta domin a kara mai addu'a Allah subhanahu wata'ala ya bashi lafiya da zaman lafiya da shi da iyalin shi. Saraka dai yanzu akwai walima insha Allah ana bukatar kowa ya tsaya a wannan walima. Allah ya samu dace. Kiran sallah ko? Dogo aya ce, kuma aya ce ta hukunce hukunce. آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى ولا سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا Allah ta'ala ya ce ya kodan da suka bada gaskiya la taqrabus salata kada ku kusanci sallah wa antum sukara alhali ku kuna cikin maye hatta talamu ma taqulun har sai kun san abinda kuke faɗi wala junuban haka ma kak kusanci sallah a cikin halin janaba illa abinis sabiki ko sai wanda yake dan hanya mai ketara hanya wa in kuntum junuban fatahhar idan kun kasance masu janaba to ku yi tsarki wa in kuntum marda idan kuka zamanto masu rishin lafiya aw ala safarin ko kuma kun kasance akan tafiya aw jaa ahadun minkum min al-gha'it ko kuma ɗaya daga cikinku ya jeba bayan gida, aula mastumin nisa'a ko kuma kuka kusanci mata, balam ta ji duma ba ku samu ruwa ba, Allah ce fata yammamu sa'idan ƙwanki ba. To, ku nufi wuri wanda yake, ku yi taimama da wuri wanda yake mai tsarki. Famsa haubi wujuhi kuma a jikinku, ku yi shafa ga fuskokinku da hannu. Inna Allah kana afuwan gafura lalle Allah ta'ala ya kasance mai yawan afuwa mai yawan gafara kuma da yace yana ta'ala ibadul mu'minina a cikin wannan aya Allah ta'ala yana hana bayan shi masu imani an yaqrabu salata da su kusanci sallah wa hum sukara alhali su suna masu maye hatta ya'lamu har sai sun san ma yaquluna abin da za su faɗi وهذا يشمل وهذا شامل ما لا yace wannan hukuncin ya shafi mai shafa da qurbani ga kusantar mawadi'is salati wuraren sallah kal masjidi kaman masallaci tunda aka ce ka kusanci sallah to hatta wurin sallah ba an hana kusanta a cikin irin wannan halin kaman masallaci fa innahu la yumakkanu as-sakranu min dukhulihi ba aba mashayin giya mai tangari yana wa tangaririya yana baye ba ba shi damar shiga masallaci tana yiwa shiga masallaci ba mutane amai kawai ma mutane zari saboda ba cikin hankalin shi yake wa shamilun li nafsi sala kuma ya shafi ta sallar da kanta kakka kusanci wurin sallar kuma kakka yi sallah a cikin wannan halin fa innahu la yajuzu lisakrani salatu sallah ba ta halitta ga mai mayi ba wala ibadatun ko kuma ibada likhtilati aqlihi saboda wato rasa hankalin shi da yi wa adami ilmihi bima yaqulu kuma saboda rashin sana abin da yake bari walihada haddada ta'ala zalika daka Allah subhanahu wataala ya iyakance wannan wa ghayyahu kuma Allah ya kai makorashi shine ghayya muna ganewa ko ila wujudil ilmi bima yaqulu sakran ya zuwa samun ilimi game da abinda mai tangani mai maye yake faɗi fadil ayatul karima mala yace wannan aya mai girma mansuha an soke hukuncin ta bi tahrimil khamri mutlaqan da ayoyin da suka zo suka haramta giya gaba daya to yanzu ba maganan kanku kusan nan aya bata ce ka a sha giya ta nuna haramun ne kusan sallah ka sha amma amma bayan kada sallah ka je ka dabi abinka wannan tsohon hukunci fa innal khamra domin ita giya fi awwalil amri a cikin farkon lamari kana ghayra muharramin ta zaman to ba haramun mace thumma inna Allah ta'ala arada li ibadi bi tahyil dan Allah subhanahu wa ta'ala ya bujuru mabayin shi da haramta ta bi qawlihi da badan Allah subhanahu wataala yas'alunaka 'anil khamri wal maisir suna tambayar ka game da giya da caca qul fihi ma ithbun kabir kace a cikin su akwai zunubi babba wa manafi'u lin-nas kuma akwai amfani ga mutane wa ithmuhuma akbar min naqima zunubin giya da caca ya fi girma daga amfanin da ke cikin su kaga nan ma dai yawa ba haramta ba kuma inna ta'ala na hawa musannan Allah ta'ala ya hane su anil khamr daga shan giya inda huduri salati daga wato wurin halartowa sallah kama fi hadhihi al-aya kama inda ke cikin wannan aya da makaranta kuma inna ta'ala harramahu 'ala al-itlaq sannan Allah subhanahu wataala gaba da ya haramta ta fi jami'il awqat kowane lokaci da safi da rana da yamma da daddare kowane lokaci bayan sallah kafin sallah haramu biya haramu ce bi kauli cikin bada Allah subhanahu wataala ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru usani cewa ya ku wadanda suka yi imani giya wal maisir da tata wal ansab da gumaka wal azlam da alkalimma na duba rijisum min amali shaytan kazamta ne daga aikin shaitan fajitaribu ku nisance ta la'allakum tuflihun in kuka yi haka nan tabbas za ku rabauta da gidan aljanna don haka giya haramun ce to kuma duk abin da yake aiki irin da giya shi ma haramun giya in ka sha ta tana kusar maka da hankali tana sa ka bayi tana sa ka tangadi kai ta yawo kai ta dumumuwa kana surutu to duk abin da za ka sha ka sha shi saboda kawai ka ji ka wasai ga kanan kawai tsakanin da cikakken yanci ka yi abinda kake so kai to haramun ne kamar yadda giya take haramun shi ma wannan abin haramun kawai suna ne ya bambanta dama manzo Allah ya ce akwai zamanin da za a zuwa sunayen abubuwa na sabon Allah zan ki kiran su ba da sunan su ba cin hanci a zaki cewa kudin aiki kudin takardu alayin takardu takardu wa an biya su ba wanda Allah ya ce to zunubai za su zo karshen zamani a zange kiran su ba da sunan zunuma a zange kiranta da wani suna caca a zange kiranta da wani suna waka a zange kiranta da wani suna ta abubuwa ta zo a zange saka yawa mata karuwai a zange ce musu masu zaman kansu ku ce masu karuwai kawai ku sunan su karuwai ba masu zaman kansu wa ma haza tare da haka فإنه يشتد تحريمه حرم تنجيا ينا تننتا وقت حضور الصلاة لوكة غلطه وصلى لتضمن هذه المفسدة العظيمة صبر إلى كشد ونم قدم بجلمة بعد حصول مقصود الصلاة بايم فاروا وتمن فصلى الذي هو روحها وند شيني رنت إتصلى ولبها كما شيني قواينت من أمفاني allubu shi ne abin da yake cikin ƙwayen ɗan ici yake ce mu allubu kamar lemun zaƙi za ka ɓamɓare shi daga bawon shi to abin da ka ɓamɓare can ciki da shi yake ce ma lubu yau abin da ke cikin ɗan ici shi ne lubu to sallah tana da wannan me lubunta wa huwal kushu shi ne natsuwa ba a san ana sallah kamar ba sallah kake ma'ana ana so ka shiga sallah ka bai da hankalinka ga sallah duk wani abu da bai shi sallah ba ruwanka da shi tsara ka mutane sun shiga sallah kuma suna wasu abubuwa ba su da alaka da sallah wannan yana rage musu lada kuma wannan yana nuna baka san gaban wa kake ba ka zo gaba Allah kana wasa wa hudurul qalb da kuma halartowar zuciya fa innal khamra domin ita jiya da kake ganin ta yuskirul qalba yana sama zuciya baye wa yasuddu an dhikrillah kuma yana kangewa daga ambatan Allah wa anis sala kuma yana kangewa daga yin sallah Allah ta'ala ka kare mu daga giya Allah ta'ala masu sha Allah ka shirya su da dukkan abin da yake kusar da hankali gaba da Allah ƴaƴan mu da suke shaye shaye da gannan mu da ƴan uwan mu da suke shaye shaye Allah ka shirya da su karaba su da waɗannan shaye-shaye da suke gusar musu da hankali Allah da suke sa su koma baya cikin dangi ya Allah Allah ka shirya da su ka raba su da wannan muguwar dabi'a Allah ka babu imani tabbata ce ya Allah Allah ka samu shiga da imani Allah ka mana gafaran zanubban mu gaba da ya Allah Allah ka bamu lafiya da abin da lafiya za ta ce ya Allah Allah ka shayi mana hawayen mu ya Allah ka mana karshen duk wata wala da muke fama da ita ya Allah Allah ka ba ka samu cikakken zaman lafiya ya Allah Allah ka ba ka samu lafiya da zaman lafiya da dukkan kasashen da suke makwabtaka da ita ya Allah duk fitattunan da ke faruwa a cikin mata kawo mana karshen su ya Allah Allah ka yabe mana zunubin mu ya Allah marasa lafiya Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka kara masu lafiya marigayen mu Allah ka jikan su da rahama da gafara Allah ka sa sun huta Allah ka dama da su gida aljanna Allah ka samu kare da duniya lafiya matsalolin kasuwancin mu ya Allah ka kawo mana karshen su ya Allah Allah ka ba mu ci maka mai albarka ya Allah ci makan nan da muke ganin ta kusa kaiwa ya Allah Allah ka tsare mana ita ya Allah Allah ka sa ta ida lafiya ya Allah Allah ka kare ta daga ruwan sama ya Allah Allah duk lokacin da zaka shayar da mu ruwan sama Allah ka zan zaman to na rahama ba na azaba ba ya Allah Allah ka kare mu da shukkan mu daga duk wata annoba ya Allah daga kwari da bari ya Allah wadanda suka bayyana wasu wurare ya Allah Allah kada ka bar su canje mu amfanin mu ya Allah amfanin gonan mu ya Allah ka tsare mu da shi ya Allah Allah ka sa ya kai lafiya ya Allah Allah ka sa ya zaman to sanadi hitan mu daga yunwa ya Allah Allah ka bar karshen duk wata wala da muke fama da ita ya Allah Allah ka kare mu da jami'an tsaron mu da suke ya Allah shugabannin mu Allah ka kara musu tsoron ka ya Allah ka kara musu adalci da san talakawa ya Allah duk abin da za su yi cuta ma talakawa Allah ka hana su ya Allah duk abin da za su yi amfani talakawa Allah ka bar su yi shi ya Allah kuma Allah ka goyi bayan su ya Allah Allah ka taimaka musu ya Allah Allah ka kara ba su mashawarta na kwarai ya Allah waɗanda za su ba su shawara akan addinin mu ya Allah akan ci gaban ƙasar mu ya Allah Allah ka hada su da su ya Allah Allah ka raba su da mugayen masu ba da shawara ya Allah waɗanda za su ba su muguwar shawara ta rabuwa da addini da kuma amfanin ƙasa ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah Allah ka jira roƙon mu ya Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin